ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل, فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ‘yan uwa musulmi mutanen garin tawa muna yi muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله cikin وبركاته iyawa Allah da ikon shi da falalar shi da rahamar shi ya sake ba mu dama mu sake kuma dawowa tare da ɗan uwa eh, malam abdulmalik kamisu wanda ya ziyarto mu a cikin wannan gari eh, ana fa'idantar da al'ummar musulmi da daura da ake yi a kan abin da ya shafi wato makarijin huruf da kuma eh, garasa ta asiliya tatbikiya ko نعم sannan da kuma sauran wa'azuzzuka da muhadarori da kuma eh, sauran karance-karance da ake yi da 'yan uwa musulmi da kuma eh, karatuttuka a gidajen rediyo mun yi karatu har biyu a gidan rediyo sarauniya da ikon allah kuma ga mu yanzu a gidan rediyo tambara yau wannan safiya ta ranar laraba muna ɗaya ga watan muharram sabuwar shekara addinin musulunci shekara ta hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha tara ga watan bakwai watan mayu ko ko eh, Ju- july
شاطر jiye sha tara ga watan jiye watan bakwai eh, miladiyya haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam kamar yadda salon da malam ya ɗauko na wato wani maudu'i mai ɗimbin albarka mai faɗi sosai wanda kamar yadda ai alkawarta ma al'umma cewa shi za a ci gaba da shi saboda faɗin shi kuma da amfanin shi maimakon a yi shi guda a takure shi sai ya hango cewa maudu'i ne wanda ta ko'ina rayuwar al'umma to ana buƙatar a taɓa wani abu a cikin shi wato shine mataki na cin nasara to ita kuma nasara a rayuwa rayuwa ta hada abubuwa daban-daban wanda dan adam yake ta'amuli da shi a rayuwar shi shi yasa kowane fanni malam yakan iya tabowa abin da zai sa ya zama sanadin cin nasara ga rayuwar mutum so saboda haka za mu ji daga inda malam zai dora me za mu fa'idantu za mu fa'idantu da shi a wannan safiya malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
da alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
‘yan uwa masu kallonmu da masu sauraronmu wani lokaci ina cewa kallonmu saboda wani lokaci ana karatu gidan tele kuma haka ba ‘yan uwa masu sauraronmu na wato garin tawa kenan a jamhuriyar nijar muna muku gaisuwa ta addinin musulunci Na- a matsayina na ɗaya da- da- daga ɗaya daga cikin ɗalibai da suke cikin wannan wato ƙasa ta jamhuriyar Nijar mun kawo ziyara a nan domin gabatar da nasihohi a matsayin mu na ɗalibai mu gabatar da nasiha ga kawunan mu gaba ɗaya Eh, kamar yadda malam Musa Buhari ya bayanin wannan maudu'i ba a nan aka fara ba an yi karatuttuka a kansa ina ganin zai kai kusan karatu hudu a kan wannan maudu'i kuma yanzu ma za a ƙara da na biyar da izinin Allah subhanahu wata'ala a wannan gidan wato rediyo na tambara kenan da yake garin tawa to muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya maudu'i wannan na asbabun najah matakan cin nasara ko sabubban cin nasara ko dalilai na cin nasara ko hanyoyin cin nasara gashirin daidai yadda kake so don a fahimci abin wanda kuma kamar yadda malam ya bayani maudu'i ne mai faɗi kwarai da gaske saboda kowane mutum yana son ya ci nasara a cikin bangare na rayuwa da yake a kansa to don haka kenan kowane bangare ana iya karatu a cikin wannan maudu'in an fahimci bangaren da kyau mun gabatar da karatu a masallacin juma'a na karce kurhayawa sannan kuma shine karatu na farko sannan aka yi karatu na biyu da na uku duk dai akan wannan maudu'i a gidan rediyon sarauniya sannan aka yi na hudu a jiya gidan margayin alhaji aliyu muna fatan allah ya cikin musulmi madalla kenan kuma sai aka taɓo wannan maudu'i kuma yau za mu ɗora daga inda muka tsaya inda za mu tashi shine mu tsaya akan nukta jiya lokaci ya muna halinsa ko point ko point na attadarrush idan ana son a ci nasara a cikin al'amuran rayuwa to za a bi su ne a hankali a hankali mataki-mataki ba a iya gina gida rana guda a yi a ƙari to madalla in ma ya gina ɗin don katangar gargujiya ka yi a shiga sannan bai yiwuwa a buɗe kamfani rana guda a fara aiki rana ɗaya ga ga a cin mure shi rana ɗaya ba a shuka ice yau ya hito yau ya yi yau a tsinki 'ya'yan nan yau to haka da duk wani al'amari na rayuwa da muka sani yana bukata a shi mataki-mataki wanda jiya mun faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta sammai da kasai cikin kwana shidda tare da cewa kuma ina iya halitta su da kun ya kunu malamai suke cewa don a koya muna mu bayi mu koyi wannan tsari mu da muke da bukatar sa inda za mu yin al'amura mai al'amura a hankali a hankali har mu samu cin nasara to idan muka duba yana daga cikin abin da ke wahalar da mu a fage na da'awa misali da kuma fage na tarbiyya da fage na gina kasashenmu da fage na dai duk wani abu da muka sama gaba gaugawa kamar misali in kana son ka gane kamar tsauni ko ko tsani ko kuma tsamni idan mutum yana son ya hau tsamni sai ya tuma daga hawa na ɗaya yana son ya hau hawa na bakwai ko goma to kaga alal akalla dai inda ya hwado ba a san wadda ta kare ba ko ko kana son ka hau soro ga matattakalin ne sai ka ketara goma sha biyar kaka son ka hau lokaci daya kaga za a samu matsala to shi yasa mai da'awa shi da yake jagora na al'umma shi ya fi kowa cancanta ya nisanci irin waɗannan abubuwa don shi ne kamata ya nuna mutane hanya to in ya kama hanyar da ba ta da kyau kinan kaga waɗanda ma zai ja su ma za su hau wannan hanyar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ya zauna a makka yana da awa shekara goma sha uku ba abin da yake koya mutane sai tauhidi su yadda da Allah shi kaɗai ya cancanta abota masa shi kaɗai yake a cikin zatinsa a cikin sifofinsa a cikin ayyukansa a cikin sunayensa baya tarayya da kowa to don mi abba ai gauga mutane cewa su yi sallah ba su yi azumi su yi zakka su yi haji saboda sai an gina tauhidi an gane cewa lalle tabbas Allah ya kamata a tsoronsa akwai kiyama akwai kaza akwai kaza sanani za a ce mutane to ku bi shari'a don wanda bai dira akwai Allah ba kuma ko ko bai dira abota ma Allah shi kadai ba kaga dai wanda bai dira akwai Allah ba zan ce abota ma Allah wanda kuma ki gani sai an yi shirka ibadar da zai yi Allah ba zai karbe ta ba domin duk ibada wadda ba a gina akan tauhidi ba da kuma ikhlasi tsarkake niyya yi don Allah kuma a yi irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantas to tabbas wannan ibadar ba za ta ci nasara ba ba za a karbe ta ba to don haka in muka zo cikin tarbiyyantar da al'ummominmu kada mu sa tsammanin cewa kawai tarbiyya abu ce da za ka yi ma ɗanka kwana ɗaya shi kenan ya shiryu a'a tarbiyya abu ce tana buƙatar lokaci tun daga lokacin da mutum yake karami har lokacin da ya kama girma balma mutum ko ya kama girma ana masa tarbiyya domin akwai na gaba da shi wanda ya fi shi sanin al'amari ko da shi ma yana da shekaru da yawa to da haka mu tunaninmu da mutum ya kai wani wuri ba a yi mai tarbiyya ba abu lokacin da za ka kai wa ba za a yi maka tarbiyya ba don yana da kyau mu fahimci wannan sannan kuma ci gaban al'umma abu ne wanda ba zai yi a rana ɗaya ba irin yadda muke so muka kasashen mu sun zama kamar irin kasashen turawa ta fuskar kere-kere bincike a'a mu dai dubiya ne suka yi suka fara mu ma mu fara mu yi foundation ko foundation mai kyau sannan mu ci gaba da aiki a hankali a hankali ko da mu ba mu gani ba ƴaƴanmu za su gani da jikokinmu kamar yadda su turawan waɗanda suka fara kera waɗannan abubuwan ba su ne suka ga irin halin da suke ciki ba a yanzu wanda hatta da ibada guda a cikin addinin musulunci idan muka duba akwai abin da malaman shari'ar musulunci suke kira a tadarrush fi tashri' islami hatta da shari'a abubuwa na shari'a akwai abubuwan da mataki mataki ne Allah bai sa su lokaci guda ba bai farlanta su ba lokaci daya ko kuma ya farlanta su da wata siga daga baya ya kuma ya farlanta su da wata siga mu ɗauki misalin wato giya kenan malamai sun yi magana biyu kan haramta giya da matakan da aka ɗauka wasu ka ce mataki hudu wasu ka ce mataki uku to dukan hudun za mu kawo domin in muka kawo hudu ɗin wanda ya ce uku ya shiga ciki ko ba haka ba mataki na farko malamai suke cewa allah ya yi bayanin wato giya da kuma abinda ake noma ta da shi idan ba a yi giyar ba sai Allah kira shi arziki ingantacci arziki na gari mai kyau amma kuma idan an yi giya sai bai kira shi arziki mai kyau ba shi ne mataki na farko wanda waɗansu ba su sashi ba waɗansu kuma suka sashi a cikin suratun nahal Allah yake cewa wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana yana daga cikin ni'imomin da Allah ya mabayi min thamaratin nakhil daga 'ya'yan dabino tattakhiduna minhu sakaran kuna riƙon sakaran abin da ke sawon baye wa rizqan hasana da kuma arziki na gari kaga da yazo wajen sakaran bai ce sakaran hasanan ba abin maye mai kyau amma da yazo wa rizqan sai ce wa rizqan hasana sai suka ce to mataki na farko wanda duk mai hankali ya gane da nan an fara ban kwana da giya ina fata an fahimta mataki na biyu kuma sai aka zo aka nuna akwai amfani a cikin wato giya kuma akwai cututtuka shi ne a cikin suratul bakara inda Allah yake cewa yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas a qira'ata hamza da kisa'i qul fihima ismun kathir kenan ka ce mutane sun zo suna tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallam game da alhamur shan giya kenan walmaisir da kuma yin caca sai ce kulka ce fihi ma a cikin waɗannan ababe guda biyu ismun kabiru akwai zunubi mai girma ko kuma ismun ismun ismun kathirun a ta hamza da kisa'i zunubi wanda yake mai yawa to a nan wani wanda bai fahimci alkur'ani ba bai san yadda ake taujihin kira'at na qur'ani ba sai ce kajiya can an ce waga kira'a kabirun waga an ce kathirun wannan kakane za a yi amma akwai malamai da suke kula da yadda ake taujihin kira'o'in Kur'ani. malaman tafsiri da malamai da suka yi littattafai kan haka wanda littattafan suna da yawa ba za mu iya cewa mu kawo su anan ba amma ala ayyati hal dai in an ce kabirun saboda shi ita giya matsayin babban zunubi take sai a ce mata kabirun caca babban zunubi ne sai a ce mata kabirun suna daga cikin zunubban da ake cima alkaba'ir akwai kuma sagha'ir zunubu kananan zunubai waɗanda ake kira allaman wani lokaci to amma in an ce ismun kathirun a ta ibn hamza da kisa'i saboda dukkan waɗannan zunubban kuma suna haifar da waɗansu zunubai kinan nan can an furka an fuskan an hankalta ma zatin zunubin mai girma ne nan kuma kasirun an hankalta ma yana haifar da ɓanna mai yawa ɗaya na sai shi haifi goma ko ɗari misali duk wanda ya sha giya kaga zai zagi mutane zai iya musu ƙarya zai iya cin mutuncin mutane zai iya yin zina zai iya ɗauko mota a wannan zamanin da muke da motoci ya goge mutane ya kashe su gashi nan dai ana iya ayi fada bayan an sha giya a soke wani a kashe shi san ta zama buɗin sharri kamar da wadansu malamai suke ce mata ummul khaba'ith sannan kuma ita caca ita ma ismun kathir akwai zunubi mai yawa cikinta ana caca ba a zuwa a ta yi sallah kaga an bar rukuni daga cikin rukunin addinin musulunci ana caca za a yi gardama ana caca za a yi walakantar da juna ana caca za a iya rikici ya tashi a soke wani da yuka ko a halbe wani da bindiga ana caca za a cace kudin kayan miya ana caca za a iya cace kudin mutane an baka kaya ka sayar in ka samu riba ka kawo sai ka kai caca karshe abin duk ya bai daguli to kaga ashe sannan abinda an ka samu cikin ta na riba wanda an ka ciyo na'am baya a ciyar da ahali da da shi shi ta gaza an ya ciyar da ga ahali haram.
wa ghudhiya bil haram ko ghudhiya bil haram Mm, an ciyar da iyalai da haram da haram.
gashi kuma za a sa mutane su daina aiki tunda in mutum ya san yana samun kuɗi bagas to me zai kashe kuma wajen neman aikin da zai yi ya ci gaba kaga sai zaman to al'umma ba ta yin aikin komai almuhimmu dai alhamru nan abin da ke so in ja hankali da an ka ce alhamru giya Mhm.
to akwai wani sai ya zaburi ce to giya an ka ce ta zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma da an ce ana yin ta ne da abin dabino samaratin nakhil Mhm.
sai ce to kaga yanzu shi yana bi daya inda an ka ce ya ayyuhal ladina amanu innamal wiski haram in babu to wiski ta halatta to kaga wannan Ah, wani ta'addanci ne ya kaɗe mai kula.
to madalla almaisir caca Eh, tana yi wa ce to ai zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu irin wasu nau'uka na caca da aka yi yanzu irin kale kale minijar da abin da ya kama da haka ko ba haka ba sai a ce a'a shi kai kalma ta alhamru ta samo asali ne daga wato khamara shay'a ko khammarahu ya cima abu ko kuma ya rufe shi to summiya alhamru khamran li'annaha tukhamiru al-aql an sanya ma caca suna um, giya suna giya saboda tana rufe hankali kenan duk abin da zaka sha ya tafiyar da hankalinka su guda ya ni burkutu ce duk abin da zai tafiyar da hankali kenan ya zan haramun maisir kuma caca daga al-yusr ne sauki saboda samun kuɗi bagas duk wata nau'i ta caca shi ma ya zan haramun kowane iri na ina fata an fahimci ni, ba a bukatar sai an ambaci sunansa wannan yana daga cikin abin da kamata mu fahimta to sai Allah ya ce qul fihima ithmun kabirun ko ithmun kathirun a qira'ata Hamza da Kisa'i wa manafi'u linnas amma kuma akwai amfani ga mutane dan kawo ne sa tsammanin Allah bai san akwai dan amfanin da ake samu ba masu sai da giya suna samun kuɗi ko ba haka ba Ehm, masu ba masu gidajen haya haya su ma suna samu masu zuwa su sai da giya su ma ma'aikata suna samun kuɗi caca hakan ga gidan mai gidan caca in ba na mai gidan bane ana biya kartaki uban yan caca yana siyowa shi ma ya hidda nashi to dan haka Allah bai jahilci wannan ba sai ce wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wato zunubin da ake kwasa a cikin waɗannan abubuwa guda biyu shine mafi girma daga amfanin da ake samu shi ko abu in an ka ce sharrin shi ya fi alkhairin shi yawa ai duk mai hankali ya san ya kamata a ce ka bar wannan abin ko ba haka ba wannan shine mataki na biyu mataki na uku sai aka hana mutane su shagiya lokacin sallah ko ko sun in sun san sun shagiya ba za su warkake ba sai aka hana su a cikin suratul nisa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara ya ku da kuka yi imani kar ku kusanci sallah kuna maye kenan idan suka sha ba lokacin sallah ba wannan lokaci ba a haramta musu ita ba sai lokaci na hudu ko mataki na hudu a cikin suratul ma'ida Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslam rijisun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ya ayyuhal ladina amanu ya kullu kuka yi imani ku sani cewa innamal khamru giya wal maisir da caca wal ansab da kuma gumaka wal azlam da kibau kibiya wadda ake halba ta neman sa'a ta shirka wal azlam rijisun min amali shaitan kazamta ne daga aikin shaitan buhu Allah ce ku nisanci waɗannan abubuwa da allakum tuflihun in kuna son ku rabauta inda ma yuridu shaitan shaitan yana so an yuqi a bainakum al'adawata ya sanya adawa tsakankanin ku wal bagda da kyama fil khamri a cikin sha'anin giya wal maisir da caca wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis sala ya hana ku ambaton Allah da kuma yin sallah fa hal antum muntahun shin ku ko za ku bari nan tambayar da aka yi as-su'al huna ko al-istifham bi ma'ana al-amr ana nufin ku bari sai an kace fa hal antum muntahun uslubi ne na larabci to anan kafin in dan karkare da bayani kan wannan matakai da shari'a ta bi shine akwai abu biyu da nake so in yi bayani kan wannan aya wasu suka ce to ai giya ba haramu bace don Allah ya ce fashtani buhu ku nisance ta Allah bai ce la tashrabu ba to kaga sai a ce a usulubin larabci wani lokaci an kace ka nisanci ba na nufin an haramta ma shi don Allah ya ce cikin suratul hajji fajtani bur rijisa min al awthan ku nisanci gumaka to kaga nan ba a ce a Allah bai ce la ta'budu al awthan ba ina fata an fahimci ni kar ku bauta ma gumaka a ce a nisanci su tare da ku bauta musu shine mafi girman abin da Allah haramta don shirka shi abu na biyu da wannan ne malamai suka yi istinbati kan cewa da masu kallon kwallo da masu yin kwallo don malamai sun kasu gida biyu wasu sun tafi cewa kwallo bugata kwata-kwata da kallonta haramun ne mutlakan waɗansu suka ce a'a yin kwallon da kallonta ba za a haramta shi ba sai in ya hana ka wani aiki na addini to kaga wanda ya ce shi haramun ne kwata-kwata ya huta kenan ya haramta ta zatinta wanda ya ce a'a sai in ta cuɗanya da wani abu haram kenan ta zamanto haramun liqari'in in muna son mu gane wannan sai mu ɗauko kare mu ɗauko akuya a karmakan lahu sai liman ya yanka kare ya ce bismillahi ana ci don saboda min shi muharramun lizatihi ne to amma kuma akuya sai ta mutu za a ci to ita kuwar muharramun litari'i wani abu na gito ya haramta ta to shi wani ya ɗauki hukuncin ita kwallo muharramun litari'i na kamar kare na ba wani halin da zaɓi ta halatta shi ko na ce a'a sai in tana hana wani abu to mu ɗauki wanda sun ka ce in an kiyaye dokokin shari'a tana yi mu ɗauki nasu ra'ayi idan muka duba wagga aya da ta haramta su caca da giya ta haɗe illolin da suke haddasa ma ɗan adam inda ma yuridu shaitaru an yuki a baina kuma adawata shaitan yana so ya sanya adawata kankanin ku wal baga za a da kyamar juna fil khamri wal maisir a cikin sha'anin giya da kuma caca to yanzu irin kiyayyar da yan kwallo suke yi ma juna iyan musulmi masu bugawar ko masu kallonta da yan barcelona da yan madrid real madrid da yan manchester united da juventus ga sunan dai ƙiyayyar da suka yi majuna da da suka ji majuna ta wuce misali yau har ya kai hatsafi ake yi don club king suarez su ci a zo kuma a ajiye aiki babban ma'aikaci na ƙasa sai ga ya tsaya kallon kwallo ya ajiye aikin ƙasa ko ma ya ɗauki jirgi ya tafi abinsa ya je can ya yi kallo da idonsa don saboda yana ganin ba ruwan shi da abin da shayi al'ummati ka gani sannan kuma mai shago ya liƙe shagonsa inda yake neman mai iyalin shi abinci mai a caɓa ya aji inda yake neman mai iyalin shi abinci a shigar ruwa ana kallo ana kuwa can ma in bayanai ba a soke wani ko a kashe wani ko filin kwallon ko inda ake kallon ta to kaga waɗannan illolin sannan wai sudda kuma an zikirillah ya hana ku ambaton Allah wa anis salati kuma ya hana ku sallah ko da mun ce sallah ita ma zikirullahi ce to amma yasa an kace zikirullahi wa alaihi saboda ita sallah wani ɗai ne daga cikin ambaton Allah na musamman na daban shi yasa sai an ka keɓance ta ba kuskure bane akai ana to idan mutum na caca yana da wahala a ce ambaton Allah idan mutum na caca yana da wahala a ce lokacin sallah ya yi wani musamman an ci shi shi na ake ci ba zai yarda ba to hakan ga wanda ya sha giya in hankali ya tafi ko hankali sama bai tafi ba galibin ɗan giya jikinsa ma bai damu da shi ba suturarsa da kansa ma bai damu da kansa ba ballantana ya damu da sallah ko wani aikin addini sannan daga cikin illar da take sawa ita kwallo tana sa ka kaunaci kafiri ka so shi ka san shi ka san ƴaƴan shi ka san matan shi ka san nawa ya aje cikin account din shi ka san yana da lahiya ko bai da lahiya wani likita ne ke mai magani wani ne ke to da Allah irin wannan sani ko annabin da an ka turu maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yawan mutane ba san shi haka ba to sannan kuma ta sa ka so kafiri ka kaunace shi to sannan kuma banda wannan sai mutum ya canza sunan shi mutum Allah an samu suna Abdullahi bawan Allah suna mafi girman sunaye waɗanda mafi darajar sunaye sunayen da aka danganta zuwa ga Allah amma sai kaga mutum ana kiran shi abdullahi ko sunayen annabawa ko sunayen sahabbai duk dai gashi nan amma ya canza ka zo gidansu ka tambaya a ce ba abdullahi ba a gidansu ɗaya ba wallan haffa da in ka zo haffa da in ka zo ka cewa ne wancan suna na ka zo ka ce kana neman abdullahi sai a ce ba a gane ba abdullahi ha ba abdullahi a amma musa abdullahi ba da ka ce a'a bekam sai a ce a wai wai sai compris an gane shi wai yanzu yan musulmi duk sun sa sunayen kafirai to kaga da wannan ne su waɗanda sun kace malin tsarin ɗin mu tafi akai ya za a yi kwallo ta cire daga wannan gashi kuma ana gwadin gwiwa a gwadi ka tattaran mutum wanda kuma ya tabbata kamar da hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam aura wato ka tattara al'aura ce suna gudu suna tuma ana ganin al'aurarsu kai da sauran abubuwa waɗanda suke haddasawa na banna ga mutum ɗai ko kuma ga al'ummomi da dama to sai ka ga ana ta ana shi hujjar da zai kafawa yana son wani ai shi musulmi ne ga ana ta kafa shigo har gashi nan ya zo yana da wafi gashi nan yana karatun qur'ani ko yana sallah kaza kaza ai musulmi eh to eh hujjar da zamu bashi shine cewa yana son shi ne ba dan yana musulmi ba ba dan yana musulmi dan yana dan kullu na ya kaunace shi kenan son da kake mishi don shi na dan kullu yafi muhimmanci gare ka da son da kake mishi yana musulmi wannan ita ce amsar da kamata mu bayar kuma mi yasa kake kyamar dan uwanka musulmi saboda bai son dan kullun da kake so kafiri ta nan ya kamata a dan ce wani abu almuhimmu dai nan abin da kamata mu gane cikin matakai na wato tafiyar da cin nasara shine ashe Allah bai haramta giya lokaci guda ba saboda mutane a wannan lokacin sun sha giyar sun sha giyar sun saba da ita rana ɗaya a zo a ce su bari bai yi shi yasa in kana da awa ba ranar ɗaya ka zo ka ce mutane a yi kaza ba a samu cin nasara in ma ka yi sa'a annabawa har kashi suke sha wani lokacin a kore su wasu ma a kashe kai in ka to kai wa'azin ma dai tana yiwa dai ba a buge ka ba ba a zage ka ba a daure ka ba dai wani lokacin ma sauraron ka ne dai abba za a yi ba ta taho da sauki yana da kyau mu fahimci wannan cikin da'awa da kuma tarbiyya ta al'umma na'am to akan wakalla dangane da nan wannan bangaren na'am da yake an dan faɗaɗa bayani akan abin da ya shafi wato haramcin
giya haramcin giya da caca da kuma caca to abin da nake ta hangowa a kan wannan matsalar duk da yake ban ji ko jiya kila wajen wa'azin da ka taɓo shi wajen matakan wajen neman ilimi mutum ya zama malami cikin takaitaccen lokaci ko kuma wajen kasuwanci mutum son ya kai kuɗi cikin takaitaccen lokaci daga har ya kasa hankuri ya koma sihiri da tsahe-tsahe don ya yi kuɗi wajen kaza abubuwa ga sunan wajen aiki ga mutum yana yama na gaban shi sharri saboda ya bar kujerar nan ya hau ko yana sihiri don ma ya kashe shi ko ya haukata shi don kujerar shi don dai ya hau kujerar shi duk ban ji wannan bangaren ban sani ba kila ko je kun yi magana akan shi amma nan abin da na hango shi ne wajen tadarujin nan kenan malam in an zo wajen karantarwa da wajen wa'azi kila malami a ce mai wa'azi ga gari dole ya haƙuri da sabon Allah da mutane zunuban da ake cikin gari ba zai yiwu ba lokaci guda in mutane sun kaki bari shi ta bacin ba ma shi ba matsaloli gaba ɗaya ba ka tattaro su ka ce kai wa'azi kansu mataki za ka ɗauka wagga matsala wadda ta yi kamari ita kamata ka tunkara yanzu misali mutane suna wato shan giya kuma mutane suna tsafe-tsafe suna shirka kuma mutane suna sako-sako da sallah suna kaza suna kaza to matsala ta kai dubu da yawa to yanzu sai ka tattaro duk matsalolin nan ka ce gaba ɗaya ka haɗa su kai wa'azi wani ne kusan da haka to kaga ai abin ba zai yiwu ba a'a sai a dubi wacce matsala ce ko waɗanne matsaloli suka fi girma suka fi kamari kuma sai a ɗauke su in an ga abin yayi dama kuma sai a yi shan shi yasa da'awa tana da buƙatar tsari za ga wani malami matsalar matsalar shi shi so shi ka shi tattaro mawdu'ai da dama kuma duk a yi su lokaci guda ko ko wani ma abin da yake tunani eh, ya ɗauko mawdu'i guda da shi na yake wa'azi duk inda ya ji ba matsala guda al'umma take da ita ba ko kuma ma matsalar dai yanzu ba ita ce ta fi kamari ba sai ya batta to kaga duka wannan yana daga cikin wannan babi game da zancen ilimi mun yi bayanin afuwan malam Mm, kamar yanzu in nisan yanzu muna gari guda na'am sai in ji kai mafi yawan da'awarka kana tarkizi kana ba da ƙarfi akan abin da ya shafi tauhidi aƙida na'am to zai iya yiwa aikila in bakka ka ci gaba da bangaren aƙida ni in kama bangaren ibadat na'am wani shi ko malami ya kama bangaren mu'amalat na'am wani malami ya kama ga sunan bangarori daban-daban aikila an samu haka cikin gari ana rarrage abubuwa ana rage abubuwa kwarai da gaske to amma wannan ai ba mutum guda yake yi ba Mm, ya kamata mu fahimci wannan sannan mu kan mu din cikin inda mun ka ɗauka tadarruji za mu yi yanzu ban zakkuwa zan fara koya mutane ibada mm.
yan fara da zakka don ba kowa da kuɗi ba a ba har sai mu fara da miki dan gane ka zabi da mi fara da zakka.
ba ma shi ba wato shi bayanin zakka mutane masu zakka sun yi karanci Eh, amma yanzu me ya kamata in fara da shi mm.
Sallah.
Fara da- eh, Don tsarki- babu wanda- tsarki ma da tsarki wa- a- sai an ce sallah duk tun daga tsarki har alwala har komai to ai ita sallah ba wanda bai sallah Ka babu kuma babu wanda bata zan wajibi gare shi ba kama akwai ba- akwai bankaura ciki ko ba haka Ana ba buƙatar- to kaga kenan yanzu in an ka bani an ka ce akramaka Allah cikin ibada za a bayani ga sallah ga azumi ga zakka ga hajji Mm, to sai in fara da sallah mm, da- an gane ko alhamdulillah kafiya yahdikum Allah yusbih sannan in zo ga azumi mm, dan waɗanga galibin mutane na yin su mm, sannan in ta zuwa ga zakka sannan in ta zuwa ga hajji don wanga wani sha'ani na wanda ya shafi sai waɗansu masu hali to kaga ai an yi at-tadarruj kenan ina fata ana fahimta ta yawwa to da yana da kyau mutane su fahimci wannan sai wancan wancan bangaren.
Eh, yanzu misali eh, abin da ya shafi neman ilimi jiya mun taɓo neman ilimi mun faɗa bayewa a zaman mantu malami rana ɗaya Mhm, Eh, abin da ya shafi kasuwanci mhm.
bai yiwa ka zama mai kuɗi rana ɗaya duk in ka dibi manya-manyan masu kuɗi na duniya ma ko a ina suke ba wai sai a nan Nijar ba sai ka ji an ci maka wani dan jarin shi da da tebur ya fara wani ya fara da siraj yana shushana kenan eh, gugar takalmi da wanke su wani ya fara da tallar ruwa wani ya fara da kaza kuma yanzu ya zan biloniya to kenan ashe kai da kake son ka fara da kuɗaɗe misali wanda musamman muna jan hankalin eh, masu kuɗi da suke ba 'ya'yansu kuɗi suna cewa 'ya'ya suna ɓatawa wani lokacin ba laihin 'ya'yan ba ne su iyayen su ne suke da laifi saboda kasuwanci ba a fara shi da kuɗi kuskure ne To,
me nake nufi ba a fara shi da kuɗi ma'ana don an baka kaya na miliyon 100 ko miliyon 200 mm, ba a koya ma kasuwanci ba ba kasuwanci an ka baka kai ba salon tsaro.
salwanta za su yi kuma ba laihin yaron ba ne domin shi kasuwanci ya gadi waɗansu abubuwa misali ya kamata in koya maka yadda ake amsowa da yadda ake sayarwa Mhm, domin duk ɗan kasuwan da bai da wanda zai bashi kaya yana iya kasuwanci duk ɗan kasuwan da bai da wanda zai sayar ma yana yi to amma in na haɗa ka da masu bayar da kaya ni haɗa ka da masu sayarwa ni haɗa ka da masu ɗaukowa ni gaya maka tun da ɗauko kayan nan har zuwa kawo su ga yadda su ake bi ma'ana kenan nan na koya maka kasuwanci mm, to ko ban baka kuɗi ba kana iya zuwa ka karɓo kayan in baka yi ɓanna ba ka amso su ka sayar ka samu riba ka riƙe da yawan mutane haka an kai musu hanyar suka zama masu kuɗi mm, to yaro ka zuba mai kaya baka nuna mai wannan ba kayan sun salwanta kuma baka yi mai tarbiyya ba mm.
kaga ba laihin yaro bane laihi naka ne domin baka bi matakai ba kai ba kudin an ka baka ba tana yiwa ko ko kai da kadan ka fara amma ya an kai ka kai labari Na, ka ba yaro kaya na miliyan 100 amma kuma baka yi mai tarbiyya ba ka bar shi rashin giya na bin mata to ya za a yi kuma kudin na su kai labari ba za su kai labari ba to wannan yana da kyau haka neman ilimi ɗalibai wanda suke saurin zama malamai su bude makaranta ta karantarwa ko su yi gidan radiyo su yi wa'azi ko hutuba karshe suka iske abin banna ta yawa bisa ga dan abin da an ka iya saboda an yi gaugawa wato samun wuri kamar yadda larabawa suna da wani karin magana da suke cewa man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawani duk wanda yace yana son gaba tasaddara daga as-sadr ne kirji ma'ana wanda yace yana son gaba domin kirji a gaba yake qabla awanihi kafin lokacin shi yayi ma'ana kafin ya nuna ya iya faqad tasadda li hawanihi hakika ya gitta makaskancin shi zai kaskanta sannan kuma wato abin nan daga cikin abin da kamata mu gane cikin neman ilimi matakai ne wato daban-daban waɗanda sai ka bi su ka nina kuma ko ka zan malami ko ka zan babban albajiri bai hana ka je ka nemi ilimi ka cigaba da neman ilimi don ba a kai ƙarshen wato ilimi haka sallah ba a farlanta ta lokaci ɗaya ba kaga an fara da raka'a biyu sannan kuma daga baya aka bar sallar balaguro ta tsaya raka'a biyu sallah ta azhar da la'asar da isha'i a kai su raka'a hudu don an san halin mutane ba za su iya karɓa addinin nan lokaci guda ba sannan kuma misali ma ita kanta shi kan shi azumi daga farko an bar shi wanda ya ga dama ya yi wanda bai yi ba ya ciyar aka fara da kuma azumin ashura na kwana ɗaya daga baya aka zo aka farlanta wannan azumi shi kan shi ƙur'anin gabaɗai da sunna gabaɗai bitadarrujna ba rana guda ba ƙur'ani ya sauka shi yasa kafirai Allah suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida sun ka ce me yasa ba sauka ma annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ba lokaci ɗaya Allah ce a kazalika li nusabbita bihi fu'adak mun yaka dan mu tabbatar da zuciyarka wa rattalnahu tartila mun jeranto alqur'ani jerantawa kaga shi yasa qur'anin bai sabka lokaci guda ba wasu ayoyin suna sabka idan wani yayi tambaya wasu ayoyin kuma in wata matsala ta sabka sai ayi bayanin ga abin da za a yi ko kuma ayoyin su sabka wato don bayanin wani abu da ake da bukatar sa a wannan lokacin ba dan Allah bai saukar da shi lokaci guda ba shi yasa sai wani yazo yayi tambaya sai a ce to ga amsa an gane ko yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid ko ba haka ba yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalalah ko ba haka ba wa yastaftunaka fin nisa qul illahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaykum fil kitabi fi yataman nisa illati la tu'tuna ma kutiba lahunna har zuwa karshen aya wa yas'alunaka anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa ko da tambaya ce ta izgili sai a san ga irin amsar da wato za a bayar to kaga sunnan ba haka ne aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace kadan kadan ne ya dinka jan sahabbai ana yi ana yi ana yi ana yi har aka samu addinin karshe Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina to kaga in an kace za a yi ma al'amura kwasakkaran mahaukaciya ko a yi ma al'amura cin masara akumundu ko a yi ma al'amura bugun ashana to galibi ba za a ci nasara ba don duk abin da yawwa yadda an ka halicce shi mataki mataki mataki wannan yana da kyau yawwa to duka kuma Allah na iya halitta kada kun fayi kuni to duka irin waɗannan abubuwan ya kamata mu fahimce su cikin tafiya ta da'awa da kuma tsawur wato na al'umma ba haka bane kawai za a zo a ce duka al'amura a kwaso su lokaci guda a ƙare lokaci guda ina tuna kissa wani ɗalibi da ya same mu a ƙasar libya da ya zo ya same mu ina ganin muna shekara ta uku ne in ban manta ba shekara ta uku a jami'a to shi kuma ya zo shekara ta farko to da ya zo sai ce ya iske akwai wasu ɗalibai na shekara ta kaza da ta kaza sai ce to wane ya hardace ƙur'ani ya hardace littafi kaza ya hardace littafi kaza ya gade an yi mishi nisa ya ce to duka sai ya cin mu duk waɗanda ya ɗauko ƙur'ani ya ɗauko littattafan larabci ya ɗauko menene mallam ya kama harda ran nan mallam ba a jima ba ina ganin ko wata biyu ba a yi ba sai ga naka masallaci sallar asuba ya buga kowa da ya buga kuwa ana kiran sallah na kuka bayan an ƙara kiran sallah dai ko kafin kiran sallah aka zo aka kamo shi ƙarshe dai malam lamari bai yi kyau ba yana da waɗansu madubai ko mu ce glass kenan yake cewa waɗannan madubban yake tambaya wani kasan ko nawa na ya ce a'a ya ce baka ga lokakon wannan dan fafutuka da ya yaƙi turawan italiya umarul muhtar na ƙasar libya to lokacin da za a kashe shi da za a daure shi akwai yan yawwa to an kasa akwai madubban shi da suka fadi wani yaro ya dauke su ya ce to baka ga wani yaro da ya ɗauki waɗannan madubai bai ce ya ce to ni na kuma suna annan tare da mallan dai a takaicen takaitawa ina ba da kisa wannan bawan Allah ya buga karshe kan shi ya buga kuma ya- ya fara dukan mutane sai da aka kai shi gidan eh, mahaukata aka yi mishi allura ta hana bugu eh, ina ganin aka yi mishi allura ta bacci wanda zai yin bacci kamar na awa biyar tunda ba a samu wanda ɗalibin da zai zo ya kawo shi ya koma ba eh, aka kira kuma yan uwansa jirgi na sabka allurar bacci ta sake shi aka ɗauka aka yi gida da shi kaga wannan duka eh, sanadiyar mutum yana son da yawa.
yawa ya kwaso da yawa Ba- babu laifi abinda wani yake iya dai in kana iya biyu ka yi wani Allah ya bashi irin wannan kudura amma kakka wuce karfinka na fata ana fahimta ta in ka wuce karfinka to dole shi yasa ma zaka ji ai wasu suna cewa wai in ana hadda Qur'ani hauka cewa aka yi wani ya har hadda Qur'ani ya hauka ce ƙarya na ya dai wuce iyaka ko ko ya sha daga ta alrama ya sha daga shi na nan shi na ta karatun Qur'ani da dare daga ta haukata shi amma hada lakkol da da hadda da har da wannan ba gaskiya bane alqur'ani bai taba haikata ko haukata kowa ba Allah bai saukar da qur'ani bai rashin haukatar da mutane na an zara Eh, eh. kuma in wani yayi sihirin shi da alqur'ani ya haukatar da mutane ba Allah ce shi sihiri bai haukatar da mutane da shi Allah ya saukar da alqur'ani don a tabbatar da tauhidi ba dan ayi shirka ba to aka ramaka Allah ina ganin wannan nukta muna iya barin ta duk da yake lokaci ya fara hararen mu nukta ta gaba shine abin da suke kira tawzi'ul maham wato maham kamar nan ana nufin asalin maham kamar abin da yake da muhimmanci amma ana nufin ayyuka in ana son a ci nasara za a rarraba su wanda shi wannan maudu'i ne mai zaman kansa amma yana iya shiga karkashin wannan maudu'i abin da ake kira mafhumul umma la community an gane community ya an ce community al'umma ake nufi to ya an ce al'umma eh, shi yasa turawa su lokacin suna kiran eh, al'umma dinnan community daga komen ne komen shine al-mushtarak an gane ko kajan ce komin wannan komin ke ana nufin abin da ya hada al'ummar da ke rayuwa a wannan wurin ya an ce komen kamar abin da ya hada an gane ko to kaga eh, abinda da yawa daga cikin eh, mutane ba su gane ba eh, rashin wannan ya tuta mun a cikin ayyuka musamman ayyuka na gida da ayyuka na ma'aikatu da ayyuka na ƙasa da ayyuka na addini wato kowa akwai bawar da Allah ya masa kuma kowa akwai abin da ya dace ya kawo tashi gudunmawa cikin al'umma yanzu idan muka duba ƙasa tana da masu jagoranci kala daban-daban akwai shugaban ƙasa akwai prime minister ministoci ƙarƙashin shugaban ƙasa suke amma sai aka ba mu prime minister kula da tafiyar ayyukansu an gane ko akwai shugaban majalisa shugaban majalisa ƙarƙashin shugaban ƙasa yake amma sai aka ba shi wani ɓangare ya kula da shi 'yan majalisa 'yan ƙasa ne su ma sai aka ba su wani ɓangare aka ce su su kula da shi an fahimta haka za a zo ga dg dg shi ma wanda zai kula da ma'aikata wanda a ƙarƙashin wannan minista ɗin haka za a zo ga sarakai haka za a zo ga hakimi haka za a zo ga waziri haka za a zo ga mai unguwa haka za a zo ga mai gari duk a rarraba na fata ana fahimta ta to wannan ana kinshi tauzi'ul maha to idan ba a yi wannan ba mutum guda ya kwashi aikin mutum goma saboda son shi ɗauki biyan su koko saboda a yabe shi kaga matsala za a samu bai yiwuwa a ce duk matsalar da a cikin ƙasa sai an kai tarbar shugaban ƙasa to bai samun ma lokacin da zai yi bacci ko ba haka ba matsalolin gari guda ma bai iya tattauna akan su ballantana ya kare da wannan ballantana ya kare da wannan to tawzi'ul maham idan muna son mu gane shi sai mu koma zuwa ga misali ƙasa yawa anti ananiya gaskiya ne al'ananiya shine son kai yanzu kaga akwai jami'an tsaro a ƙasa kaga jami'an tsaro an ce su kula da ni da tsaro na ƙasa amma kuma su kansu ba kala guda suke ba akwai soja wanda zai kula da abin da ya shafi tsaron iyakoki akwai duwan custom wanda shi tsaron iyaka yake amma yana kula ne da abin da za a shigo da shi da abin da za a fita da shi custom da kuma akwai kuma immigration wanda su mutu kamar 'yan sanda ne masu kula da shiga da fici na al'umma akwai gendarme shi ko gendarme zai kula da tsaro na cikin ƙasa wanda za a iya yin bincike wa yake zuwa wa yake dawowa cikin ƙasa akwai police police din ma kala kala ne akwai police wanda ke kula da komisariya an gane ko wanda zai kula da shari'a da waɗanda suka yi laifi akwai police mai kula da wato eh, abin nan ba da labarai information ss ajan sekire waɗanda ba su masawa kayan amma suna kula da menene mutane suke faɗa me ake kitsawa zirga-zirga gane zirga-zirga waɗanda suke kira da circulation haka dai a takaice su kansu jami'an tsaron sai an rarraba su kowa ya kama nashi aiki ina fahimta ina fata a fahimta to in muna son mu ci nasara dukkan su kuma babu mai yaƙa wani idan sojoji suka ce za su yaƙi jandarmomi ai ƙasa za ta rubuce to kenan idan haka ne a cikin gida dole in muna son mu ci nasara ba a bar ma uba shi kaɗai tafiyar da gida da tarbiyyar gida mahaifiya tana nata ɓangare uba yana da nashi ɓangare ko ba haka ba yayu ko mu ce yannai suna da nasu ɓangare sai a yi tauzi'ul maha uwa ta kula da abincin yara uba ya kula da nemo abinci wani ya kula da kaza wani ya kula da kaza to kaga haka ne sai gidan duk gidan da an kabar aiki ga mutum ɗaya to an shiga matsala saboda tana yiwa ya kasa kuma in ma bai kasan bayan mutu to daɗa kowa ya zama rayi don dama an saba da wanda ke ɗaukar nauyi yanzu babu shi kun babu wanda ya ebi gowa ma dalla koyi ba bakere in abin na da yawa in akwai abin na da yawa haka babakere in babu ai mallan da shi dai na rungumar kaddara tunda uba da wuya shi babakere daga dukan ƴaƴan shi dora mai nauyin abin da ya kai madalla to wani na iya juri yayi tayi saboda shi Allah yake kallo amma radda babu shi sai ka iske lamari ya cakule kowa ya kasa sanin yadda zai wannan abu ne wanda yana da misalai da dama yana da maudu'in nan na na jokale mana eh gobe ne ko eh gari eh na ganin can ya kamata a a fara faɗaɗa wanga wanga nukta ta tauzi'ul mahab haka rawakallah saboda da yawa akwai ko dai kalar gabi ko a Eh.
danna wa mutum nauyi har ya kasa haka ko kuma in abin na da yawa ya dan- gangame ko miya rike haka a shiga haƙoƙin al'umma haka Wannan yana da- yana da tauzi'ul mahab insha Allah za mu ɗora kan shi kenan tun da maudu'i ne na asbabul najah Eh, tunda lokaci ya karato insha Allah ta'ala za mu kokari a ci gaba da wannan maudu'i a can insha Allah jokale masallacin jokale da yake nan ga in tawa insha Allah ta'ala nan za mu dakanta abinda muka faɗa da muke daidai Allah ya ba mu dada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk na'am a madadin dan uwa eh, Sheikh Abdul Malik ya ziyarto mu muke ta ci gaba da fa'idantuwa Ah, muna mishi godiya Allah ya saka da alkhairi ni da nake rako shi kuma Allah nima nima Allah ya saka mu da alkhairi eh duk mu duka da masu kallo da eh, har da masu sauraron mu to ai ba isa ba eh da ai ban ku zo ba eh, eh, ban zo ba tukunna ga dukkan musulmi da duk da da da, da masu hada masu hada Masu hada rahoto sauti da sauti da da kuma ma'aikatan yan uwa gidan rediyo duka masu don Allah shi ko a al'umma tattara mu gaba ɗaya da musulmi kullum musulmi Allah don Allah shi watsa mu gidan aljanna amin ya rabu da rahama shi amin ya rabu da rahama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh